أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rahilatul khulud zamu tashi shafi na 125 da yake cewa qal fa innahu la yasma'u khafaqa ni ali ashabihi idza wallu anhu wa atihi malakani shadid al-intihar fa yantahiranihi wa yajlisanihi fa yaqulani lahu man rabbuk fa yaqulu ha ha la adri fa yaqulani lahu ma dinuka fa yaqulu ha ha la adri fa yaqulani fama taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول ها ها لا أدري سبيت الناس يقولون ذاك قال فيقال لا لا دريت ولا تلوت فينادى مناد من السماء كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويجيب عليه قبر قبره حتى taktalifa fihi adla'uhu wannan ba adla'uhu bane adla'uhu ne akwai dugo na babu dugo hmm to inda biyo a daga adla'uhu na dala waya tihi wa fi riwayatin wa yumathalu lahu rajulun qabihul wajhi qabihul siyab muntinir rih fa yaqulu abshir للذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول أنت وبشرك الله بالشر من أنت فوجهك وجه يجوء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث والله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معة الله فجزاك الله شرا ثم يقيد له أعمى أصم أبكم بيده مرزبة لو ضرب بها جبل جبلا كان ترابا فيضربه حتى يسير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيسيه سيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراش من النار وقد اتفق أهل السنة على أن هذا القبر أن عذاب القبر حق وهو مقتضى السنة الصحيحة على المروزي قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مدل وقال حنبل قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحة نؤمن بها ونكر بها كل, كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسناد جيد أقررنا به إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه ورددنا على الله أمره قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه قلت له وعذاب القبر حق قال حق يعذبون في القبور قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير وأن العبد يسأل في قبره يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في في القبر وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله نكر بمنكر ونكير بما وبما يروى من عذاب القبر قال سبحان الله نعم نكر بذلك ونقول به mala ya ce yana ci gaba da fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ba da labarin bayan Allah mutanen keki sanan yana kan gaya mana abin da zai faru da waɗanda suka yi wa Allah kafirci ko fajirci Allah kiyaye yake cewa daga wannan lokacin shi idan an dawo wa shi wanda ya mutu ba daidai ba ransa shi ma yana jin takun takalman waɗanda suka kawo shi za su birni idan sun juya daga nan kuma sai mala'iku wasu mala'iku su zo masa suna hantararsa su tare shi su zaunar da shi su ce masa waye ubangijin ka sai ya sai kawai ya kidime yana ha ha bai sani ba ce wane ne me ya addininka shi ma ya kiɗi me ya ce ha ha bai sani ba ce me za ka ce game da wannan mutumin da aka da aka aiko a cikinku shi ma bai ga bai san sunan shi ba sai za su ce masa ko baka san muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam sai ce a bai san shi ba na ji dai mutane suna kiran sunan shi za ce masa to kada Allah ya saka sani eh magana ta lalace ke da aka sai wani mai kira ya kira shi daga sama sai ya kira malaiku to wannan bawa na yayi ƙarya in ji Allah da aka kuma sun fuda ta wuta ku bude masa kofar wuta da aka daga nan ya dinga samun wato zafin wuta da hamamin wuta kabarin sai ya matse gabobin jikinsa su shiga cikin shi haka nan zai rayu a irin rayuwarsa ta kabari a wata ruwaya ya ce kawai sai ga wani mutum mai mummunan kama da mummunan tufafi da mugun wari ya ce masa albishirinka wato ana ma albishir da abin da lalle za ka ci gidanku na? shi ne abu shirbi ma ya su uka gafiya na? da hausa ba? ne aka gane kuranka yau wannan shine ranar da ake ma alkawari ga ta zo ta hadu da kai sai ya ce kai kuma kai waye kai kai amma kai ba mutumin kwarai ba ne fuskanka akwai shi alamar shari'a ciki zai ce ai ni ne aikinka ni ne ayyukan da kake ta yi a duniya ni ne duk aiki da ka sani mummuna naka ni ne da haka kuma ya ce daman na san ka ba ka gaggawa aikata alheri duk inda aka ganka wajen sabon Allah ne kai duk ayyukanka na sabo ne da haka Allah ya ma sakamako da sharri daga nan sai a hada shi da wani mala'ika shi ne sun mumbu kumun umyun wato mala'ika wanda baya gani baya ji baya jini baya ji na bai bai da haka kuma ga hannun shi akwai wani awartaki da haka awartaki nan inda za a buga wa dutse sai ya zama gari ba haka nan zai ringa tabban mutumin nan in ya buga masa bugu ɗaya sai ya zama ƙasa Allah ya sake dawo da shi ya sake bugun shi a sake dawo da shi idan aka buge shi guda ɗaya in yayi ihu duk halittun Allah sai sun ji banda mutum da aljani banda mutum da aljani wata ruwaya ba wannan ba manzala yake saboda in sun ji iwon su sai su mutu saboda tsoro sannan sai a bude masa kobar wuta a masa shimfiɗa ta wuta Allah ya tsare mu ahli sunna sun yi ittifaki akan cewa azabar kabari gaskiya ne kuma shine abubuwan da suka zo a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya imamu mazawi yake cewa wato abu abdullahi ahmad bin hanbal ya ce azabar kabari gaskiya ne ba wanda zai yi musu azabar kabari sai batacce mai batar da mutane hanbal yake cewa ahmad bin hanbal yake cewa na wata rana cewa abi abdullahi na ta masa magana akan azabar kabari sai ce aji waɗannan afisai da ka sani na azabar kabari gaskiya ne za mu imani da su mu tabbatar da su duk abin da ya zo daga aji annabi sallallahu alaihi wasallam da ingantacce to za mu tabbatar da shi saboda idan ba mu tabbatar da shi ba muka kore shi muka maida shi to ai mun maida Allah al'amarinsa ba azabar kabari ba rayuwa ce ta barzaku ba irin rayuwar duniya ba in ka ce da dan guntun hankalinka sai ka gane yadda za a yi na aiki ya same ka na ko jirgin sama nan da yake tashi in ka samo mutumin da ya zo lokacin sahabbai kana mai bayanin jirgin sama ya zai ya gane na ai kun gane magana wanda ya zamanin sahabbai iya za ka bar bayanin jirgin sama yadda za a yi ai ba zai iya gane ba na hankali shi ba zai kama ba za yi wani kurtu wasu robobi da wasu karafa mutane guda ɗari biyar su shiga da jakankunansu da kayansu su tashi sama su dirka a maka Allah ba zai gane ba saboda abu amma yanzu muka kowa ma ya gan shi to da haka abinda Allah madaukakin sarki yake bayani wanda ka fahimta ka fahimta mu duk abinda Allah ya gaya mana zai yi mun yadda zai yi shikenan shine yake cewa dama Allah ya ce abinda manzo ya zo muku da shi ku rike shi sai na ce masa to yaya azabar kabari bai ce azabar kabari gaskiya ne ana musu azaba a cikin kabari yace na ji aba abdullahi yana cewa muna mu mun imani da azabar kabari mun imani da akwai munkar da nakir kuma bawa za a tambaye shi a cikin kabarin sa Allah kuma zai tabbatar da dugadugan wanda suka yi imani da magana tabbatacciya a cikin rayuwar duniya ita ce kalmar la ilaha illallah a cikin kabari Ahmad bin Qasim yake cewa sai na ce ya kai baba Abdullahi za mu tabbatar da munka da nake da abinda ya zo na ruwayoyin azabar kabari ya ce subhanallah to dole za mu tabbatar da su ko da ba mu bani sai su ba ko kuma haka muke faɗi kuma imanin mu kenan wannan kuma shine imani akwai ayoyi a cikin alkur'ani cewa wanda isharar da suke shine azabar kabari ko maganar fir'auna da Allah madaukakin sarki yayi cewa yi a menene anaru yuraduna alaiha na guduwan wa ashiyar ana fus ana gabatar da su kan wuta da safa da maraice to aina sai ya ce wa yawma taqumu sa'at duk wanda ana musu kaman so man tabi ne Allah ya ce ran tashin kiyama kuma za a ce adsalu ala fir'auna ashadda al'azab shine wutar jahannama Allah ya kiyaye الحمد لله عليكم السلام نعم
Thank you.
ya kace kana ina ya kace ne
Thank you.
shi hadisi ma wa in zana yake ba ƙarya ba wa in zana wa in sadaka ko da ya zina ya yi sata eh hadisin abizar ne shi ma kanki yadda kake ta mamaki kake kokarin yaya za a haka haka ce shi ma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa ya ringa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ko da ya taba zuwa ya taba sata maza da ce ko ya taba zuwa ya taba sata ya ƙara faɗa ya ƙara faɗa da sai ya ce kai ko abu zan baya so haka za a yi dubu takwas dubu ɗaya eh a'a idan baka gaya masa ba ka ci amana za ka iya zuwa ka so amma za ka gaya masa wannan shi ne shari'a wane na samu wani waje mai alha zan je na so na rike canji na misali na suna yawan dubu goma a shekara amma na samu waje inda zan samu ɗan rara zan je na so mu a wajen amma zan rike canji shi ke nan magana ya kare duk wani an gama komai sai sai a'a ban yadda ba da abin da kuɗi da na ya kake da ya ce a shi ba komai shi ke nan an ka huta ka gani ka tsarar da ke
wanda aka ba shi aiki a ce shi aikin shi ke an san aikin shi Wasu ba su.
ya ba shi aiki ya san wannan aikin aikin shi ya ce zai ka kawo min adadin kudin da za a kashe a yi wannan aiki sai dai ya kawo to in idan aka yi wannan aikin sai zama duk akwai tsada a cikin wannan aikin zai mai lamar ha kudin mai kudi ne ba ai ai ai ka gani maganar sistem ɗin da muke bi a ƙasar nan da maganar musulunci ai sun sha bambam wannan shine magana ta gaskiya shi musulunci kawai bai yarda da tuwa-tuwa ba bai yarda da ɓoye-ɓoye ba shi yana son in za a ci dukiyar mutum a ci tare gaskiya ina nan kawai a tare ya yarda ya yarda na kuma wani lokaci in mutum ya yi gaskiya ma sai ya samu kuɗin fiye da yadda yake na shi tunanin shi ne yake kamar ɗan ɗan wayar zai sa ya samu a a- abin nan amma da yawa in in mutum ba ka ga kwanan nan wani mutum da ya tsinci daloli a zanko ba na sai mai sai da abin nan ba to na ga a ƙasar larabawa wani da har kawai balarabe kusan balarabe in kudi ya ke shi ma wai kawai yana yawo yana gwada gaskiyar mutane da gaske sai ya je gaban mutane sai ya yarda dala dubu goma ya yi kamar mai sani ba Eh, wasu sun ɗauka sa a jakarta kuma sai kyale su amma da aka samu wata yarinya ta dauka ta kai wa uwarta da ta laka uwarta ce ke nawa yi ta ce shi mutum ne ko ta dauko ce malam yana waya masa wanda ya sanya shi ba ce ga kudinka ya ce to na nawa ne gaskiya na baki sai kuma yana ta bin su a hankali ya ga ina suke ya je ibo musu kayan abinci na alfarma sannan ya ibo wannan dalolin ina ga sun kai dubu hamsin ya sa a jakar haka ake son musulmi ya zama gaskiya ya lalzina amurta kula kunu ma sadiki ko magana gaskiya in dai musulunci ne to kuma za ka riƙe kuɗin mutum to ka gaya masa wane kayan nan misali na gaya ma aikin nan zai ci dubu goma to amma dubu takwas ya ci amma na riƙe dubu biyu dubu biyun na wani a'a in za a sai kayan nan a waje kaza dubu goma zai ci amma ni zan tafi zuba saboda zan samu rana na dubu ɗaya da ɗari biyar ka gani shi ma ba mugunta ba don zai ce ma a'a ina nuhu sai dai ya ji tsoro ko na zuba jabu za ka so mar misali eh shi yana faruwa ai kwali kwalitin su ba zai kai na wannan shi yasa ai bambancin cinikin musulunci shi na musulunci kuma a fili ne ko yanzu masu dillanci fili ƙa'ida in an baka sai da fili to kaga mutum ya ce ga ina miliyan goma ne to to ka yarda duk abin da na samu a kai miliyan goma na wani ce eh sai ka je sai wani ya ce filin nan miliyan sittin miliyan hamsin naka ne har wajen Allah ba ba babu inda shari'a ƙarya yake ya ci amana a kwarai da gaske amma ana gama magana shari'a kaga dai kai na kamin ka shi to biyu to hudu to ka ci halal amma magana a da a tsara bai sani ba ka ci halal shi ne kawai maganar bai sani ba shine matsala amma in ya sani ba wani abu wallahi ala to ba shi ke ba kai ma Allah zai baka nata ba rashin yarda da Allah ne ba wato rashin yarda cewa mutane suna kamuwa yanzu ne yake ba su kuɗi shi ne matsalar da muka fuskanta mutum yana kamar dan dabarun su ne ki sa ke samu kuɗi in ya yarda Allah ne ke ba shi kuɗi nan mai zai zama da sauki kuma wallahi Allah zai ba shi eh Allah zai ba shi eh yake bayarwa kama wannan ne sai mutum yana ga dan wannan kuɗaɗen da yake da waye-wayen shi ne yake ba shi sai na ga in bai yi ba kamar ba zai samu ba ba kaga mutum Allah sai kyale shi da dabararsa ya yi ta cin haram kuma eh in kuma na Allah ya fuskance sai ka gari shi da halal jinjin ya rasa inda zai zuba haka Allah ya ce wa mutane ka san shi Allah ba a gwada kawai ka yi bisu da yayi ka gani kawai zema wallahi zema yawa arna ma kudi ba arna ma Allah yake ba su na Allah ta yadda to to Allah madaukakin sarki ya kai ku lafiya Allah ya tsare hanya Allah madaukakin sarki kuma ya zaunar da mu lafiya rabbi alama anta sahibi kamar wal khalifatu fil ahli wal mal wal walad اللهم انت صاحب الصبر والخليفة في الاهل والمال والولد اللهم انت صاحب الصبر والخليفة في الاهل والمال والولد اللهم اخذنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نبتال من جهتنا وصلى الله وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين